نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان من بعد معنا قبل اليوم قدمنا الأمر على الزكاة زكاة الواجب اليوم نستمر إن شاء الله بعد أسبوعين أن نقدم الكلام في الخطبة على الوقت إن شاء الله اللهم وفقنا اعلموا يا عباد الله بأن الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية وأن يكون اهتمامه منصبا على ماذا قدم ليوم القيامة الذي سماه الله عز وجل بغد لقربه وسرعة مجيئه أيها الإخوة المؤمنون عمر الإنسان محدود فالمسلم يجتهد أن يقدم لنفسه أعمالا صالحة في حياته القصيرة ليجدها في حياته الآخرة الحياة الأبدية ويحسن به أن يكون له أعمال صالحة يستمر له ثوابها بغد الموت وإن من فضل الله وإن من فضل الله علينا أن جعل لنا أعمالا صالحة يستمر ويتضاعف أجرها حتى بعد الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علما ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهي والله فرصة هذا فرصة والله أن يكون لك عمل صالح حتى بعد موتك حتى وأنت في قبرك بين الأموات تكون لك أعمال جارية وحسنات غير منقطعة فهرس على هذا الثلاثة أو ما تيسر منها فبادر إلى صدقة جارية ينتفع منها المسلمون ويدعون لك ويستمر أجرها لك وأنت في كبرك أو قدم علما من تلك العلوم النافعة المفيدة ينتفع منه الناس وأهرس ما استطعت أن يكون لك ولد صالح يدعو لك في حياتك وبعد مماتك وما تبقى من حديثنا في هذه الخطبة أيها الإخوة سيكون عن الصدقات الجارية روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة قال عثمان رضي الله عنه فحفرتها وفي رواية أخرى أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها روما وكان يبيع منها القربة بغد فقال صلى الله عليه وسلم تبعنيها بعين في الجنة فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي ما جعل ما جعل له يعني عين في الجنة قال صلى الله عليه وسلم نعم قال قد جعلتها للمسلمين وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرض بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منها فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي ذو القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف إخوة الإيمان إن الحرص على ما ينفع بعد الموت من الأشياء التي يتميز بها عباد الله الصالحون بل كانوا يعملونها لأنفسهم ولموتهم فهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي تميز وعرف بئره الرومة أراد أن يوقف وقفا لها ينال به الأجر عند الله عز وجل فقال يا رسول الله إن أمي إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل أي أكثر ثوابها قال صلى الله عليه وسلم الماء الماء يا سعد فهفر سعد رضي الله عنه بئرا وقال هذا لأم سعد تبرأ بها لينفع منها المسلمون الله أكبر فالوصية يا عباد الله أن قدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا باركني الله وإياكم بالقرآن والآيات العظيم إنه جواد كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل الجنة مأوانا ونعوذ من النار آمنا في أوطاننا واسلم لنا ولاة أمورنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رحم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واجعل الجنة مأوانا يا حي يا قيوم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين واغفر لمؤمواتنا يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام لك أسلمنا بك أمنا وإليك النشور سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين godiya da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga miyagun ayyukanmu da kurakuranmu wanda Allah ya shirye shi ne shirye wanda Allah matar shi ne batacce ira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama amma bayan haka ya ku yan uwa mu a yau kamar sati biyu da suka wuce baya mai magana akan zakka nuna muhimmancinta da wajibcinta da fa'idodinta da al'amura da mai yin zakka yake samu na lada wajen Allah su bihana wata'ala kuma muka ce ta dace musamman zakkan hasi dangane da wannan lokaci da muke ciki na fitar da amfanin gona wanda haƙƙi ne ga dukkanin wanda ya nomi abin da ya kai nisabi ya fitar ya bayar wa ainihin waɗanda ubangiji su gane wata ala ce a basu allah madaukakin sarki ya samu dace kafin in bayyana abin da kurba take dauke da shi ina ƙara nanatawa abin da ka samu a gona na amfanin gona wannan karka ɗauka dabaranka ne ko iya nomanka ne ko kuma ƙwarewanka ne a iya ainihin sanin yadda ake noma al'amura ba haka ba ne sam wata falala ce kawai daga Allah wata ni'ima ce kawai daga Allah kada wani abu ya rude ka ka yi irin na karuna karuna an ce da shi wabtagi bi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa asim kama asana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul musrifin qala inna ma utituhu ala ilmin indi haruna amar wa'azi an ce ka nemi lahira da abinda Allah baka a duniya Allah ne baka ka nemi lahira da ita ma'ana ka fidda hakkin Allah ka kyautata wa mutane kar kai barna a banka sa karu ne alfahari ya ce ilimi na ba Allah ne bani ba ilimi na ne na iya noma ne ina da ilimi akan noma na san yadda ake shuka na san yadda ake raino na san yadda ake kaza ake feshi da aka ilimi na ne aga wannan magana ba ta da kyau karu ne yayi ta dan alfahari amma ƙarshen mai aka kwashe Allah madaukakin sarki ya zare da haka tunda Allah ne baka Allah yana son ka ya tara maka ta kai nisabi ta kai buhu hudu da rabi masara ne dawa ne shinkafa ne gyada ne waken suya ne duk wani abu mutadakhir wanda za a iya tanada shi zakka ya fada a kansa in dai har wannan abun da iya noma shi kuma a aje shi a matsayin abinci to shikenan zakka ya fada a kansa da haka in ya kai buhu hudu da rabi wajibi ne mutum ya cire ya kasa shi kashi goma ya cire kashi daya na kai ziyara masallatan da muke kusa-kusa da su a sati biyu da suka wuce na farko ba wai nisa ne ba ina nan wurin magaji na biyu ina jamda wani bawan Allah yake mun tambaya wai su fa da suka sani a asaliya shine cewa sai amfanin ka ya kai buhu goma tukun na kafin ka ci da zakka na ce ko ina ya samu wannan fatawa sai Allah a ina ya samu wannan fatawar cewa sai ya kai manzan Allah dai ya ce sa'i 300 ausiki biyar shi ne sa'i 300 sa'i 300 nan ka ɗauko shi ka zo ka auna shi da mudunmu na gida shi ne zai baka mudu 450 kaga kenan buhu mai cin 100 za a samu buhu hudu da rabi kenan to shi sai yake cewa abinda aka ba su fatawa kenan sai ya kashe buhu goma kaga wannan kuskure ne kuskure ne wannan abin da zaka cire ka bayar billahi alazim gata ne gare ka in ka kammala rayuwar duniya saura ina ba saura lahira ba in ka je lahira ba ka da komai aina zaka samu kanka a cikin gidan wuta billahi alazim ka je lahira ba ka da ayyuka na kwarai a gidan wuta zaka zauna zaka gata ne Allah ya maka tun da ka samu har ya kai wani munzali to ka yage wani gefe kuma ka aje wa lahira domin wannan zakkan da ka bayar wa waɗansu suka ci kai kuma za a tara maka ladan a kiyama ba haka bane an maka asusu mai kyau inda gara ko zago ba su ci in ka mutu ka je ka samu da bai kamata mutum ya zama marowaci ba wannan abin da Allah ya baka a sauwake bai ba mu ninka ba hatta wanda za ka ɗauka ka bashi ɗin sai ka samu bai samu irin naka ba haka Allah kuma ya gada ma ya tsara to ka yi ƙoƙari ka gushe wa rowar kanka ma'ana ka kyamaci rowar kanka ka fi da wannan haƙi ɗin ka bayar ya ɗan uwa kar ka yi sakaci har ka zo ka cinye wannan abu alhali da kai lissafi kuma baka fitar ba wannan ka zalunci kanka kar ka ɗauka ka zalunci wani domin in ka cire ka bayar ka sani cewa gata kai makanka ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma zai baka sakamako kamar yadda alkawari ka bai dace ba mutane su yi sakaci wajen cire waɗannan hakkoki a bada su da haka yau hudubar mu kuma sai ta shafi wato wannan al'amura ɗin da muke ta kokarin fayyace shi wa ainihin yan uwa don a gane ya zanto cewa an yi amfani da damar da ake ciki domin kafin daman ya gushe a ce ka yi amfani da lokacin ka yi amfani da damar Allah ya samu dace da aka tanadi don kiyama yayin uwa ana yi ne da ayyuka na kwarai ana yi ne da ayyuka wanda ubangiji su biya na wata'ala ya wajabta su da wanda suka zanto na nafila sunna kenan kai in akwai wani abin da ya fi wajibi to shi ne abin da za a ce kai tanadi makanka ranar tashin kiyama wannan kamar wani abu ne dolen dolen dole ka yi kokari kai tanadi makanka a kiyama wallahi yana daga cikin abin da ya fi kowane abu karfi tanadi a kiyama ya'yan uwa yana daga cikin al'amuran da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kuɗan da kuka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta yi dubi me ta gabatar wa kanta gobe ba gobe asabar ba malamai suka ce an ambaci kiyama gobe gadin saboda kusacinta yadda take matsowa take gudu tana ainihin tahowa a guje sannan Allah ce ku ji tsoron Allah Allah ba zai ba ku labari akan duk abin da kuka yi a gidan duniya ya kamata ga dukkanin musulmi kai bari ma ya zama wajibi a kansa ya sanya wani gada tsakaninsa da azaban Allah ya sanya wani katanga tsakaninsa da azaban Allah shine yayi kokari yayi ayyuka na kwarai wanda za su katangange shi tsakaninsa da wutan jahannama sannan ya kasance cewa wannan abin ya yi shi don Allah don neman lada a wajen Allah ya ku yan uwa muminai shekarun mutum fa suna lissafe ne in waɗannan lissafin ka cinye su shi kenan fa ka tafi lissafin da aka aje tun kana cikin mahaifiyar kaɗin nan wallahi tallahi suka kare ranar ko kwana ba za ka yi ba ko kara maka minti ɗaya ba za a yi ba kai ko kara maka sakan ba za a yi ba da ka tafi da ka kowane musulmi ya yi kokari ya tanadar wa kansa abin da zai tsira gaban Allah ranar tashin kiyama domin a nan gidan duniya ne ake neman gidan lahira ba sai an je can ne a yi sallah ba ba sai an je can ne a yi zakka a yi aikin hajji a yi sauran ibadu ba a nan ne ake yi kana yi manzan Allah a cikin hadisi ya ce komi ya kare dan adam na mutuwa an ɗauke komai duk komi ya tsaya sallan ka na lokaci biyar ta saya inda kana zakka ta saya inda kana aikin hajji yanzu ta saya in kana azumi ta saya in kana salatin annabi ta saya kana sada zumunci ta saya komi ya tsaya sai manzon Allah ce sai dai abubuwa guda uku a samu sadaka wanda kai ta mai gudana wanda za a ce wannan abin yana nan yana ci gaba kuma bayan kai ka mutu yau amma wannan abin bai tsaya ba mun san irinsu irin su rijiya irin su masallaci irin su ilimi irin su irin su sadakatun jariya abinda zai dinga gudana a bayanka ladan na zuwa maka can sai manzon Allah ya ce ko kuma ilimi da dan adam ya karantar wanda take amfanan al'umma ilimi kowane irin ilimi inda za ta amfani al'umma ilimin addini ne ilimin boko ne ilimin noma ne ilimin kiwo ne ilimin wane ne inda za ta amfanar da al'umma musulmi a samu ci gaba Allah zai ta baka lada in kayi da manufar haka sai dai in kayi da manufar duniya kawai amma matukar kayi da manufar ka samu lada sai ka karantar da yara boko a boko su ka karantar da su abin da ya shafi kiwon lafiya ka karantar da su agri ka karantar da su ka karantar da su Allah zai baka lada ba wai sai ilimin addini ba ilimin addini shine kankat ka duk ilimin da zai yi amfani wa al'ummar musulmi in ka yi shi dan Allah Allah ta'ala zai baka lada ma'ana ka karantar da shi dan Allah sai manzo Allah ce sai yaron da mutum ya bari yana bar addu'a wadannan abubuwa guda uku sune ba za su yanke ba amma komai naka zai tsaya komai zai tsaya ya ku yan uwa mu yi kokari mu ga cewa mun tana dama kanmu irin waɗannan sadakatun jariya sadaka wadda take mai gudana wanda ba za ta yanke ba sai lokacin da abin ya tsaya sai lokacin da wannan abin da ka tone na rijiya ko makaranta ta rushe an bar amfani da ita sai lokacin da aka ce ilimin nan gaba ki ɗaya daga karantar yanzu ba mai amfana da shi sai ta tsaya sai lokacin da aka ce wannan yaro naka ba ya bar maka addu'a ko baya nan shikenan sai abin ya tsaya amma matukar ana ci gaba to matukar wannan ladan nan na tafiya maka Allah ya sa mu dace da ka mu kokari mu kakkafa irin waɗannan yayan uwa mu sanya cikin al'amuran ba akwai wakafi a ciki wakafi shine abin da zaka bari daidai ko a ce kafin karewar rayuwarka ko kuma zuwa waɗansu satuttuka ko watanni ko shekara na bar wannan abu ne duk abin da ya samar lada ne kamar yadda umar ɗan khattabi ya cikin hadisi ya ce ya manzan Allah na samu wata gona a khaibar wanda aka bani cikin ganima na ya ce wannan gonar ta fi mun ko meye a cikin dukiyoyi na me ya kamata yi ka dubi sahabbai da suke neman shawarar manzan Allah akan dukiyarsu me ya kamata kuma mutum ya samu dukiya ba ya rubai da su ba kawai ya tambaye malamai na kwarai ba malaman da za su ce kawo mu muci ba a me zan gina na alkhairi wanda zan mutum bari ka nemi malamin Allah maka dukiya ya dinka dinga bashi shawari ba za ba ba za ka saya sai ya zo baka shawari ba kai zaka kai shawarin ka je ka ce malam ga dukiya ta samu me za a yi wanda zai amfane ni sai malam ya hararo maka abinda zaka girba a lahira aljanna kuma dan kazabi ya tambaye manzo Allah ce ga dukiya me zan yi da ita ya ya kamata yi manzan Allah ce in ka ga dama ka rike tushinta duk abinda ta haifar kuma kai sadaka da shi umar sai ya rike ainihin tushin gonan ma'ana tana matsayin nashi ko da zai mutu gado ne amma wannan gonan yanzu duk da binan da aka cire a ciki da a raba tau bayan Allah kawai da a raba tau bayan Allah ba laifi ka ce ga gida na saya amma wannan gidan na bata ayi karatu ko na bata na bayi amma zuwa wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu ina so duk abin da aka zauna a ciki ko aka yi amfani da ta lada kawai aka min kiyama wannan babu laifi asalin ta naka amma dai ka marta aka barta a matsayin wakafi akwai wakafi daidai kafin mutum ya mutu na bar wannan abu ne a yi ta cin gajiyarsa amma lokacin da na mutu shikenan kuma ya tsaya shikenan za ka kai ta samun lada har lokacin mutuwarka abin da ya rage kuma na magada ko kuma ka ce ga wakafi na har abada wannan abin na bar shi ne har abadin abad kawai na bar shi a matsayin wakafi kowane zamani aka zo wani abin ya dinga amfanin al'ummar musulmi shikenan sai ka ta samun lada har abadin abad matukar wannan abin nan da aka gwargwadon abin da ta sawaka mutum ya ajiye wani abu na wakafi a rayuwarsa wanda zai dinga samun lada a kiyama ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki mana mawafuka haka sa'ad yace yace ya rasulullah me zan yi ma mahaifiyata ina son yi wakafi amma me zan yi manzo Allah yace ka nemo ruwa ka nemo ruwa ya sa'ad ka shayar da mutane a madadin mahaifiyarka ta dinga samun lada sa'ad yace sai na hararo ina dan tone rijiya dan a dinga shan ruwa yace na je na bincika na samu inda sakiyar mutane yake babu ruwa na tone rijiya a lokacin shikenan rijiya ta bulbulo da ruwa aka ci gaba da sha saboda mahaifiya na ta dinga samun lada a kiyama da haka ‘yan uwa mu yi wakafi wallahi kar mu yadda wannan duniya ta shagaltar da mu game da aji abubuwa na lahira ba abin da za ka binta ka tafi da shi kiyama yau ba za a kai ka da sabuwar rigar ka ba in ka mutu wallahi ko yau ka fara sa ta ka mutu cinta kube ta za a yi ce wannan tana da kyau da za a yi binne ka da ita ko da fara ce kuwa kaga ta yi kama da likama ne ko to amma wallahi ba za ka kai ka da ita ba musamman a ce shadda ce wata boyel ne mai kyau ta cire shi a nemi farin alawariyo yadin naira 150 ko 200 ko 500 a dukkan kuna ka ciki a kai kaji a jefar shi kenan harabu da kai duk wani abin da ka sani wanda ka tana dashi a ranar nan ba naka bane ba naka bane kai kokari ka gina wa kanka kar ka so dukiyar magadanka sama da dukiyarka jiman da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa bai sabai suka ce ya muka ya za mu yi mufassun dukiyar magadan kuma sama da dukiyar manzala ce i shi da abinda kuka tattala kuka mutu ko bane ba naku bane na magada ne amma wanda kuka kyauta da shi kuka sadaka da shi kuka aje kaza wannan shine naku a kiyama zaka ɗan uwa mu yi kokari mu yi kafi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a ƙarshen ƙarshe ina cikawa da bayani game da abinda su shugabanni suka ainihin turo mana ko muka yi zama a kai a nan cikin garin marraba wato shine game da waɗansu daga cikin dattijai ko mu ce ‘yan uwa waɗanda ake harkan addini da su an lura idan tafiya ta yi tafiya wallahi waɗannan bayan allah sukan shiga wani irin yanayin munan yanayi wanda hatta ayyuka na addini suka runguma wanda al'umma ta ɗora musu ɗin ba su iya yi yadda ya kamata saboda me ba samu abin da zai tallafa musu a rayuwa ba wannan ya sa akwai kwamitin zakka da wakafi a izalance shi ya sa aka so a farfaɗo da ita daga abin da ya shafi rassa har zuwa bauchi ta kudu gaba ki daya wannan ne yasa aka tattauna ka ce to yanzu zakkoki da ke hannun al'umma wanda daidai wannan lokaci kenan ko masu himma wanda za su bada kuɗi to ayi kokari ayi bayanin mutane dan a hada wannan abin aga an tanada shi waɗannan bayan Allah din aga ana taimaka mu wancan zuwa wancan zuwa wancan zuwa wancan dan a dan tsare musu wani abu wannan ta sa na je nayi waɗannan bayanai a waɗannan garuruwa guda biyu yau zan yi na ƙarshe insha Allah abinda aka dora mu da ka yan uwa akwai kwamitin zakka da wakafi duk wanda yake ya samu dukiyar da ta kai zakka yana so ya cire to don Allah ba mu ce ya bayar duka ba amma ya saku rauna ya ba mu wannan kwamiti a takaice malam jibril shida shine shugaba malam nasir gurum shine mataimaki sannan malam nuru shine malam nuru abin nan lura shine sakatare sakataren kudi shine malam hamzu da yake yamrat ni kuma sai suka jingina ne a maji da aka a takaice waɗannan su ne shugabannin da aka nada na cewa duk lokacin da aka ce al'umma ta ba da wani abu to a samu cewa ta hannayensu muka yi amfani da shugabanni na masallatai cewa kowane shugaba idan al'umma ta kawo ta aji a hannunsu don aji a hada wannan abu ranar da za a yi zama da aka yan duk wanda ya samo nashi to yi kokari ko ya kamun ko ya ba mai shugaba ko ya ba wani jami'i daga cikin masallatan nan a daga cikin masallacin nan insha Allah zai iso zuwa gare mu mu kuma Allah da zamu dauki amanan zamu kai can Allah madaukakin sarki ya taimake mu da aka buce ka bayar duka ba in akwai waɗanda suke roƙonka zakka a angonku ka ba su kai ko ma wanda ba su roƙonka ma ka ba su amma ka ɗan sakura mudu ɗaya mudu biyu mudu uku ka ɗan bayar shi ma ya zo ta nan ɗin saboda shi ma ya taimaka ta wannan janibi ɗin Allah madaukakin sarki ya mana muwafuka Allah ya taimake mu Allah ka ba mu iko yan uwa wannan shine hudubar mu da bayanai a takaice muna fatan Allah madaukakin sarki ya haɗa rawukanmu da gafara ya yaji mana zunubanmu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ka samu kyakkyawar karshe ka sa aljanna ta tafi makomar Allah ka yafi mana da mu da iyayen da yan uwan mu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya waɗanda suka riga mu da gaskiya ubangiji subhanahu wataala ka sa aljanna ta tafi makomar su ya Allah madaukakin sarki ka mana albarka ga baki daya ka albarkace mu ka albarkaci dukiyar mu ka albarkaci gidajen mu ka albarkaci garuruwan mu ya Allah ka albarkaci dukkanin mu'amalolin mu ubangiji subhanahu wataala ya samu dace aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم فاستغفروه انه كان توابا رحيما قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله